Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya Alhamdulillahi ta'ala wa barakatu mai sauraro Allah ta ta dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiya maulan shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassara diwani daga bakin malamin mu malam shehu Mansur yau sha ɗaya ga watan goma miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akarmakumullahu bismillah
يا ربنا بسيد المقدار وامره وفيده المقدار فهب لنا العلوم والمعارف ودينا المرام والعوارف يا ربنا وسعت العباس وسره ونور الابراس وافتح قلوبنا بخير جما والله فؤادنا بنور الامه يا ربنا بسيد السماء الجنون والكبال وابتعدنا الكنوز والعيون وامضي من الاقران والغيون يا ربنا بسجن الخليل غوث الورى ونور الجميل فهب لنا المراد يا رحيم وليلا الامور يا عليم ثم الصلاه والسلام للنبي وعليه وصحبه والمجدين
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتاته بنظرة تاتي لنا بالزفر آه الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a muna miƙa gaisuwa ga halar maulan shek salahuddin radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kuma muna ƙara masa barka da dawowa daga kaula ya ji ya zarci maulan shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kuma ya ji ka gaisuwar mutanen Kaduna baki daya to da wannan godiyar da nake da harshen mutanen Kaduna ne nake gode masa kuma farin cikin dawowarsa yana nan a zuciyarmu yau ma dai za mu tashi da kadfa halimin nashir Ahmad Fadihu Shehu radiyallahu anhu yana faɗi na cewa turare mai dukan hanci wanda yake yaduwa daga jikin annabi Ahmadu ya daki hanci na to mu ma yau za mu yada shi ya daki hancin Sheikh Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka za mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma bayan shi ina gaida kowa da ainihi wa ismihi
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا من الذكر والحب لقد فعلي من نذر عمدا فإيه فحرمني نومي مستواسي تغدى أكبادي بسكن ومدمع تنازعوا يسوم أوانيه عنت إليه قلت في حبه فمنه بعد لله لنين المعصالي ونلت بما فات أدنت فالدولا حياتي عدوبا وموتي أسالي لك الحمد كل الحمد شكرا وصليا على من لي قل يا تجيب المدائه لك الحمد يا مولاي حقا وصلي عليه عاد الايام من سمى محمد عبد الله احمد حميد تبادلنا منه المنى والماء يونفعند يوري كل بوس وغمة دير وشوم قد وعلى ما نذكر الإله ومدى ما تجل لعدادنا سناء القرائب تبدد الله ذات المعينين تعزيزا أمر من كل أن القوارئ فذلك عبد العين سيد النقدة سالت للعالمين المراده عليه صلاة الرادي قدره عند الاختتام الفوائه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بي كان ما كان وبي يكون ما يكون حرف الهاء حرف الهاء فائه
مولم شي إبراهيم رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا يشي wani irin kamshi ne bugun hanci للنشر أحمد wanda ke tashi daga jikin annabi Ahmadu لقد فعلي ko kun sani ko ba ku sani ba hakika ya tashi daga jikina ko kuma da ƙarfa hali hakika yana dukan hanci ƙamshin jikin annabi Ahmadu sallallahu alaihi wasallama wanda sahabbai Allah ya ƙara musu yadda suka ce idan annabi ya wuce wuri to akan kwana a wuni ana jin hanya tana ƙamshi sai ce to ba kwana da wuni ba ni har yau har gobe ina jin wannan ƙamshi
الدموع سواتي sai ce hawaye mai tsananin kwarara wanda yake zuba kamar ruwan ogos
فهرمني نومي hakika ya haramta mini bacci tun ran da na ji kamshin annabi ahmadu kullum hawaye na zuba yake kuma wannan hawaye na hana da bacci ka kata akbari hanta ta tana yayyankewa fi iskin saboda kauna wa matmain da faɗayin saduwa da annabi muhammadu ya kun yanke kauna ko ɗebe kauna tanaza'ahu yana jayayya da ishku da samu za a sadu na jayayya da ba za a sadu ba ba za a sadu ba yana tanazu'i da za a sadu
fadaqal jawanib to sai haɗar ƙari na ya ɗau zafi ya kunshi wata zuciya tana ta za ku gamu wata zuciya tana ba za ku gamu ba to sai zuciya ta fa ba ka sai ku kunshi hamidtu ilahi sai wace amma ba kan ka ɗauka na damu hamidu ilahi ni na gode wa ubangiji na izbulitu bi hubbihi domin kuwa ya jarabce ni da san annabi Muhammad san da ya jarabci wani na da san duniya ko san kuɗi ko san girma ko san mata wani ma ba wai soyayya wani shi san cuta ko ba abin da yake so a rayuwar shi Allah ya yi cuta sai ce to ni kuma sai Allah ya jarabce ni da san annabi Muhammad fa minhu daga annabi Muhammad ne al masalihu dukkan gyaruwa fadal al alim ya bayyana ga talikai duk wani gyaruwa barin shan giya barin zina barin caca barin sata barin komai da kasan na lalata to ya bayyana ga wujudu minhu daga annabi Muhammad wa nilsu sai ce na samu ma fata haddan abin da ya tsere iyaka ya kubce wa iyaka tafaddulan dan falala na Allah bihi da albarka annabi Muhammad makani na ya wuce iyaka dan kar ma ka zauna ka ce za ka yi tunani wai ka gane ni ko ka gane matsayina ko ka gane kazanawa ni dai ba annabi ba ne kuma khatibul awliya ya riga ya zo ya tafi saboda haka wilaya ta cika ko kuma ni sai gani to in kana so ka gane ni da ko qur'ani ka duba ka karanta wayar da lukuma la ta'lamun yawa hayatiya ko hayati rayuwata duba ta yi daɗi malam wa hawa mauti haka nan mutuwa ta masadi sadu ita ma ta yi daɗi hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum sai ibrahim radiyallahu anhu lakal hamdu
sai yace yabo ya tabbata gare ka kullul hamdi dukkan yabo shukran godiya wadda ake yin ta da gabbai alhamdu huwa sana'u bil jamil ta'ziman lil musamma zil jalal wal ikram wa shukru huwa muqabalatu ni'mati billahi dun al ma'siyah to saboda ka da shukru da hamdu laka duka naka ne Allah wa salliyan wa salliyan kai salati alaman abu tawanda almadayu a wato yabbai tadibu take yin daɗi bi ulyahu saboda ɗaukakar sa annabi ne kawai za ka yaba zuciyarka ta nasu amma in ba annabi ba duk wanda ka yaba ka san kai ma kana yaudarar kanka ne kawai bai da wani abin yabo sai dai munafuncinka ko kuma ƙaryarka ta sa ka yi shi amma in ba annabi wa ke da yake yake da wani abin yabo in yi abin yabo yanzu an jima zai abin zagi amma annabi bai taɓa yin abin zagi ba tun da shi shi gaba ɗaya rayuwarsa tsarki ce shi yasa shehu radiyallahu anhu yace to duk wani yabo yana yin dadi ne ga wanda martaba ta dauka shi ne annabi lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka ya maulaya ya majibincin lamari na haqqan wallahi sallahi wa salliyan kai salati alayhi a bisa annabi madal ayyami matukar yau da gobe wato madal ayyami kullum kullum ma na hana yau matukar ne numfashin kuka yayi nishi yayin da zai kuka wato matukar ne numfashi yayi numfashi kawai to da kan numfashi nawa muke a nan salati nawa ke fita duk kuma shehu ne yace ai
muhammadu abin yabo sama da ƙasa abdullahi shine halilul ismul azim al azim al kabir al akbar al makzun al masun ahmadu shine mafi godiyar halitta hamidun shine mai yawan godiya ga Allah linuhu daga annabi ne almuna duk wani abin gurace gurace والمنايه da dukkan kyaututtukan halitta duk daga annabi تبدت لنا tabbatar da na suke bayyana gare mu da abin gori da abin yabon to duka daga annabi
كل بوس dukkan wani kunci da dukkan tsanani wato kullu busin dukkan tsanani نعم وقمة
wa ummatin da bakin ciki وطير da tsuntsun tsari wato kamar kurciya وشؤم da shumanci a ce wannan girin akwai shu'umi ko wannan raƙumi yana da shumanci ko ko ko ka ce kai wannan dutsen da ka gani shi kuma dutse ne kattore halbawarisu hattori halbawari waɗanda ake ganin su tantashan wato tanki waɗanda suke budurwa in sun budurwa za a ce ai za a canfa mu za a ce kai in ka kuskura ka fita yau da safe in ka haɗu da mutum ne me me me in ka haɗu da kuturu ko ka haɗu da makaho ko ka haɗu da gurgu to hakika ba ka da sa'a ko ya ce kai in ka kuskura ka haɗu da mutum mai bakar riga yau ba ka da sa'a ko in ka fara haɗuwa da mace ba ka da sa'a ko in ka haɗu da mutum dogo ba ka da sa'a ko irin wannan na fa'an diyuri ya ce ni annabi ya kore su daga gidan da dina ba canji a gidanmu kowaye ma mu haɗu da shi ma a mu tashe shi aiki ina ruwan mu da wani canji a falhamana ko ka gani ba alhamana mu ubangiji ya hana mu canji ba magana kurciya in ka kuskura ka kama kurciya ka sa la dan mu bangari ka bangari yanzu saboda mu ba canji a lamarin mu saboda ka ba alhamana zikir lafiya mu ubangiji sai mana ilhama na ambatan masoyi kurum mu ba mu san canji ba in ka nuna gida ka ce akwai aljanu billahi allazi sai mu kwaso yayin mu ta fara kwana kafin mu zo ka ga abin da zai faru sai jibril radiyallahu anhu a zamanin sa ya aka ne duk da gasilin mutane ya zo da sho adamu azan har aljanun ma sai ne tarbiyyanta radiyallahu anhu to so da aka haka lamarin yake shehu radiyallahu anhu lamarin sa babu canji lamarin Allah in kaga kana canji ba ka miƙa masa kulliyar ka ba sai sanya ta kayan cewa ba a ji wai kaza ne wai ne ne bi ta kawai ma
falhamana a san in ka ji ta yin aljani ne to yanda ake guduwa Allah haka za su gudu za su ce ga aljani ne ya to to yi kenan idan aljani ya taba ka ma sai amma rukiya wallahi da aljanin da ya taba ka sai aljanin sun mai rukiya shi ma to haka shi wa radiyallahu anhu wannan lamuni ne daga Allah so da shi Ibrahim radiyallahu anhu aminci ne dinin ukra wallahi duk mutum da ya bi shi ya samu cikakken aminci kuma a duniya da lahira sai dai in yayi munafunci a wurin bin ya shigar da abin da baya ci amma in dai ya bi shi ya sallama mishi kai da kafa kamar yadda shi balaraba da ya sallama mishi wallahi na sallama a gare shi kai da kafa yau ban da tsani zuwa rahmanu ban da shiga to shi ke amma in ka dinga mai kafa hagu to kafar daman wani yana iya kamawa to amma ka ba shi duka kababuwan ka sallama masa kanka shi kenan ka yi falhamana to ubangiji ya sanar da mu ya mana ilhama zikiran lillahi ya sanar da mu an fatan ubangiji mu ba mu san komai ba sai la ilaha illallah wa malhaman da kuma yaban wanda alqara'ihu ainihin kaifafan basira wato duk kaifin basiran mutum tukillu tana dakushewa da da'at nasana yayin da aka ce kankan yabo ga annabi duk yaba duk tunanin da bai haɗu da Allah ba in ya ce zai yaba zai yaba annabi to in bai hankali ba sai ya tafi saboda ka basira sai ta haɗu da Allah ake iya yaban annabi amma in ka ce zaka yi amfani da basira ka ta ɗan adam kawai to yaban annabi ko mun kankantarsa to basira ka za ta dafu
zatul mahaimin zatin ubangiji ne shaida aikin bayi sabitan me wuyar fahimta wadda ta yi kwaɗo shi ne sun magana fata dalla ta ji da ke
tabaddat lahu ta bayyana ga Allah Muhammad ya ganta kuru-kuru kuma ya zanta da ita kunnan da ya ji zancen Allah da shi Allah ne idan da ya ga Allah da shi ma Allah ne da ya ga Allah da ido ba irin namu da ya ga Allah da ji zancen Allah da kunne ba ya ji Allah da Allah ya ga Allah da Allah sai sa a ayar Allah ta rubuta shi subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu لنريه من آياتنا دلل إنه صلى الله عليه وسلم هو السميع البصير شيء السميع البصير يقول لك واي السميع واي البصير الله يقول لك شيء يا جعلنا جعلنا ثم يجعلنا جعلنا بعد ولا أبدا بابنا شيء يسا شيء يش واتو ذات الصادق wata shi yake bayani anan cewa ta bayyana da annabi ita ce ainihin hadarsa damus wal ama wal wujudul mutlaq sai ta tafi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan martabobin ta cikin halarar asirin shugaban samuwa sallallahu alaihi wasallam domin Allah tabaraka taala halarorin sa guda biyar ne nasutu malakutu jabarutu lahutu hahutu to sai nasutu sai ta tafi a cikin halarar wato nafsun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ta zama shi ne ita ita ce shi malakutu kuma sai ta jalli a cikin kalbin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta zama shi ne ita ita ce shi haka lahutu sai ta jalli a cikin ruhinsa shi ne ita ita ce shi jabarutu sai ta jalli a cikin hankalinsa shi ne ita ita ce shi malakutu harutu sai ta jalli a cikin asirinsa sai zama shi ne ita ita ce wannan shi ne ainihin hakikalin salatin Allah bisa Allah duk inda ka ji an ce Muhammadu Abdullahi to wannan ake nufi ba wani bayani da shi wannan Muhammadu Abdullahi shi ne wanda nafsinsa ta ɗauki amanar nasu kalbinsa ta ɗauki amanar malakutu hankalinsa ya ɗauki amanar jabarutu ruhinsa ya ɗauki amanar lahutu asirin sai ɗauki amanar hawu sai zama abdul zaki wannan shi ne ma'anar kurum su sai haka akwai kuma ayoyi waɗanda suke shaida wannan wanda yake ko da ma mutum ya ji wata kila zai ce wannan wani irin zance ne ake wani Allah tabaraka ta'ala shi ne ya faɗa ba zancen mu bane ya kamata mu karanto ayoyin me ji ya ji wanda zai iya fahimta ya fahimta wanda kuma haske zai taimake shi ko ya fahimta ko bai fahimta bai yadda ya saurara ya ga ayoyi Allah tabaraka taala ce wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun wa yakhluqu ma la ta'lamun ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban bal kazzabu bima lam yuhidu bi ilmihi وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا والذي جاء بالسرق وصدق به اولئك هم المتقون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مهرفون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحج فبأي فأي آيات الله تنكرون waɗannan ayoyi ne wanda yake yi mutum ya ji yi su da kyau da kyau da kyau da kyau zai gane cewa abin nan da aka faɗi haka ne.
Fazalika marman.
Wannan shi ne abin nema alƙawarihu wanda ainihin kofatan doki wanda ya fitta fita kalla am yake dakushewa daga rasar azzatu sabit alara hahud ma'anan wato kofatan ingarman doki duka digan manyan bijiman kudubai shi zai wuce ne duk inda kudubi ya sai da sai ko da yana sai kamar walkiya in aka ce azzatu sabit wallahi sai ya saura saboda ka kofatan ingarman doki yana dakushewa daga rasar halara hahud يزاتي فألتها لا تأل بولك دائما ففي تاش منها دائما بقول دون مسيح يقول آلي وزن على رأسي kazalika sai ta ta ga wannan bawa wanda muke magana a kansa abdul ayn shine bawan ambaci sayyidu nubtatin shugaban nu'ara eh mana subhanallah bawan ambaci shugaban dugo bawan hakika shugaban shari'a shi ne ma'ana al'ainu hakika nukta shari'a shi ne bawan hakika kuma shi ne shugaban shari'a sai sa ce fada an ka na kalgaini fal ainu zahir fala duka ainu al'aini abdala kalgaini kai dan uwana ka daina yi wa ado ɗan dabaru ka daina yi wa gaskiya dabara in za ka faɗi gaskiya faɗe ta kurum babu kungiya kungiya neman kai wa gaskiya ado shi ke sa kai ƙarya in ji shehu in ka zo yi wa gaskiya yan da dabaru baka an karba sai ka zama ƙarya shehu ke faɗi gaskiya malam kai tsaye domin yi wa an ba shi ɗigo shi ke bayyana maka da gaibi saboda ka cire wannan ɗigon ka faɗi an ba shi kurmiyan da kake
biha biha da wannan ɗigo daga gani almaradihu dukkan ribar halitta hasanat lil alami haka na ta sadu lil alimi daga talikai saboda kake sa ake so a kiyaye ta salatu rabbi salatin ubangijinsa haka qadrihi gurbadan kadarinsa wurin Allah alayhi ya tabbata kan annabi Muhammad wa ma na wa ma matukar fawayuhu ainihin turare mai bugun hanci faha ya buga inda al-iktitani yayin da ake tsalle murfin kwalban turare shine indal iktisai ka san tura in suna fati ba za ga an kawo wasu abubuwa da falaje ba to in an buɗe ba za ga yayi wani kumfa ya tashi gama ba to turaren halara ma haka yake yayin da aka balle bakin sa sai tashi to shi ne duk sanda aka balle wannan murhun Allah kai salati da annabi to shi
صلاة وتسليم بلب مدمه يومك ممن دار من لم ألا يرمك يا خير البرية إذنا قالت عنك تيمه سربه واذكر الجمع سجدت ربها وجفت مياها بأيدي عيني بجنة ليلة وتذكر من جعل لا يرى رسول الله جدلي لي عودتي من جعل إليك رسول الله يشكو فإنني ألني وإني أستسقي لأرضي وأستجيب لأولياك يا ذا الغوث من جعل عليك صلاة الله ثم سلامه ملك الخلق إنك مسرف عليك صلاة الله ثم سلامه من دور المدينة قوله عليك ما دعا أيام بدأ ومختما صلاة وتسليم بغيب المدمر
harbul khair صلاة sai ya ce salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji مدمق abin cakudawa بإيد da turare يا أمك da ta san maka ya rasulullahi ممن داره daga wanda gidansa اليوم a yau قولك ana ce da shi kaulaha a yau sunan gidansa kaulaha shekaran jiya wancan sunan gidansa maka shekaran jiya sunan gidansa madina jiya sunan gidansa fas al-yawma kaulaku
يا أمك da ta san maka يا خير البرية ya biyayyen talikai إذ نعديان is domin ko tiyari gidan ta jina na'at ta yi nisa وهالت أنك wahalar a kai ma usar baku ainihin saharu da dazuzzuka da duwatsu da tekuna wahalar anka ta tsare almajirai na gabaninka sun kasa gano ka saboda haka shi yasa muke to ga turare nan mai tsamshi ya taho wurin ka dai zuwa ce saboda shi ne ma'anar magana
وأذكر عربا wa azkuru ardan ina tunawa da wata ƙasa قد تجدي ترابها wadda turabuha ƙasar wannan ƙasa sarfayar wannan ƙasa jirgi ba ta ciki na masa ya shafe ta wato na taɓa taka wannan ƙasa ودبت مياها ainihin zazzaɓi na soyayyar wannan ƙasa ya rarrafo wa tunanina وصرت أعرف wasu sai na zama ƙwararriku ina ba da tarihi tunanin wannan ƙasa ya rarrabo ya shigo cikin zuciyata sai nake ba da tarihin abin da ya faru na ce da su ai jiya kaza ne shekaran jiya kaza ne shekaran jiya wancan kaza ne yau kuma kaza ne
تقيد أيام da daga ɗan kwanaki في جنة طيبة da aljannan nan ne daɗi وتذكارها tunanin ita wannan aljanna عندي a wuri na ألذ ta fi daɗi daga aljannan ‘yan mata da aljannan da da tsoron makiya da na zuma da na madara da girmamin muhalladin
وأرفق kuma ta ji kafuwa wato an gane ma'ana kabarin annabi ke ne ba kabarin annabi sanda nake kabarin annabi ya fi in shiga aljanna yan mata in je madina in yi ido biyu da kabarin annabi ya fi in ganna cikin aljanna shi ne ma'anar magana
على ala kowa ya shiru ya saurara ya ji يا رسول الله ya ma'aikin Allah جدني kai yin baiwa بعودة da komawa للسبع zuwa ga dutsen nan na salu da ke madina قوائم تدمقه ainihin rawa'i'u tadmahu is- iskan nan a bacca kuɗawa da turaren nan mai kamshi فتهيني sai ta raya ne
إليك رسول الله wato kamshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina ai har yanzu akwai iska tana tashi to iskar za ta ɗebo kamshin sa to da na shaka sai in rayu kawai shine magana sai za ki cewa ai ba ma kada ubi sharti wal garbi fasfadun ila makkatin illa bi sharri shababi
إليك رسول الله zuwa gare ka ne ya ma'aikin Allah أشكو ashku nake kai kuka فإنني domin cewa ni أردتني شؤون waɗansu irin lamurra da waɗansu irin tajalli ya to a rahmi sun bujiro ni فتح النمورة wato ainihin ainihin gabbaina sun saki saboda shafata da wannan shu'unus tajalli ya ta kai ma'anan wannan kaban misalin gari kamar kullu idan aka cika masa ruwa yakan saki to tajallin da nake ɗauke da shi na annabi Muhammadu ya sakan min daga gobe to shi ne ma'ana saboda ɗaukar tajalli da ne
وإني cewa ni أستسقي
askasi ina neman shayarwa لأرضي ga ƙasata وأرتجي kuma ina gori لأولياك ga ɗaukakar ka ya rasulillahi يا ذا الجوف ya ma'abocin taimako وهو أشمخ abin da ya fi girma a cikin da'irar wilaya ma huwa ashmaku abin da ya fi komai girma shi nake so ka bani
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم السلام sannan amincinsa فإنك cewa kai مجد الخلق kai ne mafaka halitta إنك مشرك innaka muslimu kuma kai ne mai taimakon halitta عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم السلام sannan amincinsa وتشريف قولك kaulaha ta ɗauki haske من دوي المدينة daga haccan madinatul munawwara duk madadin da ke zuwa daga Allah yake sauka a Madina to ya sauka a kaula kuma da sauka da sai dai wanda bai sani ba kurum صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji
بر القلب هو فلا تسليم محمدي بالكلام المرتدي رسول من الكنز القديم ما ناله تحياتي قال من زن الله عبودته مقرونة بسيادة بشير من زن الله مدلته ليس القديم تعالى له جمال فيبدو من زن الله فكير غالي عابد ومحمد زاد قائم من زن الله وليس يرى من دام وتر تريا مدد تريا نرى يرفع تعمد سيدي رسالة يعطيك قدري ولا سابق الكل أمد كتابي قادر ومبرز جلت محبتي أمدي
hubbul hashimi sai ce soyayyar bahashiman dai muhammad abin yabo sama da ƙasa kagal kalba ta fiye zuciyata ka kawwafa nauyi ta karanta mini bacci na ta hawwafa nauyi yani tana ƙasa ku ta karanta mini bacci na ga garanil mustahidi bilgarami da wani irin bege almusayyidi mai tsananin hana bacci ma'anan garamu ainihin miki na mahabba wato shi garamu shi ke fama shi mahabbatu da shauku to idan aka samu garamu to sai ki fama wannan shi za ka ce gani idan soyayya ta zama garamu to hawaye ne zai dinga nuna maka wa asbatal wajdu haddai abratan wa banan مثل الجهار على خديك والعلي to shi zai nuna maka cewa ana cikin garamu duk soyayya da ba a kuka ba to bata zama garamu ba in ta kai garamu to hawaye ne zai gaya maka halin da ake to zo da shi yake fama ainihin abin da yake damun masoyi a cikin zuciya to shi ne shi yake wani irin bege ya zo mini mai tsananin hana bacci
maqlulun manzo ne min al-kanzil qadim wanda izo daga taskar Allah da gaskiya alkalbiyatul makabiyya kenan
rasulun manzo ne manaluhu halittarsa min al-kanzil qadim daga taskar Allah ce da gaskiya ba daga uwa da uba ko daga maniyin namiji da maniyin mace ko daga ƙasa da ruwa kamar yadda aka yi adamu ko daga kaza ko daga kaza sai ta ai min alkanzil qadimi ne shi كنت كنزا مخفيا لم أرفع عبدت أن أرفع فخلقت خلقا وقوم فقبضت قبضة مني فقلت له كن عبدي محمدا تجيني مغانا كرم khatibul mutaraddidi yace tunani mai yawan kai kawo a cikin halara ta hayyara yana fita hanyar cikin yace zai gane annabi duk tunaninka a cikin halara Allah ka juya can ka wurkita cikin nasu ka shiga nahu ka shiga ka shiga malakutu ka je gabarutu ka je lahutu in ka fada cikin lahutu to hankalin da gaba ɗaya zai rabu da kai in ka shiga lahutu ba kai bane ba wanda ya isa ya shiga lahutu ya a matsayinsa dole ya zama ba shi ba a ko ina kai ne amma in ka je wurin ba kai ne ubudatuhu ubudatuhu wato makamin sa na bauta ya wuce ibada ya wuce ubudiyya ya kai makamin al-ubudatu shine ma ubudatu ubuda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maqarunatun abar hadawa ce siyadatun da shugabanci a gani ko karka ce ai ba ne kurma kamar ko aiki aika ba ayya maqarulatun bi ziyadatin baka gane shi bane ji shehu abdu ne kuma sayyidu Mhm.
bashirun bashirun ne albishir ne nazirun ne gargadi asidun mai nufin Allah khairu maqsadi shi ne fiyayyen abin nufi shi Allah yake nufi duk wanda ba shi ya nufa ba kuma sharri ya nufa amma duk wanda ya nufa annabi to alkhairi ya nufa
fadallatuhu ainihin wato tawabun annabi al-izzul qadim shine kuwayar nan ta Allah da gaskiya duk wani tawabu da kaga annabi yana yi a sariya mai fasi ce gida ba abinci a je yaƙi kabarai su zagi wani ya tsora mai mahaifar dabba wani ya faɗi wannan wani ya ta tawabu ya ta abubuwa sai ta karka ɗauka ba ta bane wannan shine al-izzul kadir shine wani bawa Allah ke ta zullul muhibbu fi dalajil furdi izzun azizun inda ahlul furdi wato kaskanci da masoyi ke nema a cikin neman kusancin masoyin shi to shine girma madaukaki a wurin ma'abuta soyayya duk mutum da yake neman masoyinsa to dole ne ya kaskantar da kansa shi annabi Allah ne ya turo shi to shi girman da yake dauke da shi zai zai aje shi a cikin ganin buwayar Allah ya yi wa Allah aiki kawai ba zai taɓa cewa Allah ya halakar da mutane ko Allah ya musu kaza duk zagin da za su yi ce Allahumma ghafir li qaumi eh fa innahum la ya'lamuna amma ba zai tsire musu ba ba zai damu da su ba ba zai yi abin nan ba saboda dalili ai izgul kadim cikin da yake ina cikin mushahadar zaki in ba dan mushahada da abin da yake hana mutanen Allah damuwa da abin da makiya suke yi mushahadar zaki sai sa shi yake so almajiran su kai ga mushahada saboda duk sanda mutum ya zama Allah yake duba daiman yayyan makiya ba za ta tayar mai da hankali in mutum bai ganin Allah gaban sa sai ya fita hayyaci yanzu yanzu nan ya shiga damuwa sai amma da zarar mutum ya ga Allah zai ga ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah baki dukkan masu tsayayyen nan mutuwa za su wanda ake son ko bai mutuwa ko zai ga hankalinsa yana nutsuwa kullum jalaluhu jamalu shi yake jalalar annabi jamala da kaga yana cewa in an yi sata a yanke hannu in an yi zina a yi bulala in in mutum yana da mata yi zina a jere shi sai wace wallahi jamala ce kar ka ɗauka zalunci ana jere ka in ka mutu aljanna za ka ai jamala ce da a bakka ba haka kawai ka tafi kuma a yi maka a kona ka a lahira ba gara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi maka hajji ba ka je lahira ka shiga aljanna sai sa ki to jalaluhu jamalu jalaluhu jamalu فيبدو بالجمال ayabdu zai bayyanar kun jamali da jamala المزدجي abin sabunta a kowane saka فقير annabi mabukaci ne ga abin da yake hannun ubangiji غني kuma mawadaci ne daga abin da yake hannun halittar Allah shi yana da buƙatar abin da yake wurin Allah kuma ya wadata daga abin da yake hannun halitta حامد mai yawan godiya ga Allah ومحمد kuma abin yabo sama da ƙasa mala'iku su gode mar halittar ƙasa ma su gode mar جواد annabi mai kyauta ne كريم wanda in yi kyauta kuma ya ma godiya da ka karɓa مدوه yaban annabi خير منشد shine mafi cikin duk wani yabo da kaga ina yi وليس يرى walaysa yura ba za a taba gani na ba walaysa yura ba a taba ganin annabi ba نعم. وليس يرى
walaysa yura ba a taba gani ba من دامه نعم من دامه الدهر wanda zamani izalinte shi سارعا yana mai kai kuka مدى الدهر matukar zamani إلا ناله ba ce ya samu annabi muhammadu خير منجدي shine mafi cikin mai taimako duk wanda zamani isa shi gaba da bala'ai iri daban-daban iri daban-daban ya tafan mahallar annabi a kuce to shi kenan sai wace ba a taɓa ganin wanda ya kai wa annabi kuka ba a ga hawayensa ya an annabi ya share masa hawaye duk wanda yake cikin damuwa in ya kai kuka gaba annabi Muhammadu shi kenan an share masa hawaye amma in mutum da to barewa ba ta kai kuka aka share mata hawaye gaba ta je aka share mata hawaye annabi Yusuf ma ya kai kuka annabi Yaqub ya kai kuka annabi Ishaq ya kai annabi Ibrahim ma ubanta zai tasu baki da shi ma ya kai kuka kuma an share mar hawaye kai wane ne ma gaba da annabi adamu ma uban halittar ne shi ma ya kai kuka annabi ya share mar hawaye raƙumi ya kai kuka an share mar hawaye kai ne ba za ka kai kuka ba kai ma a share mar hawaye wala kowa ya kai kuka gaban annabi yanzu yanzu nan ka shi kenan ka da komai sai sa shi cewa la yasu yara man ba mahu dahar dariyan madad dahar illa na lahu khairan munjidi ba a taɓa ganin wanda zamani izalince shi ya kai kukansa gaban annabi sai annabi ya share mai hawaye فهذا قديم sai cewa haza khadim ya rasulullah wannan hadiyi ne قد أتى hakika ya zo kofar halararka متكففا yana balata muka yana allazi wahidin فمن لي له كفيك ya rasulullah ba kuɗi yake so ka bashi ba ba makami yake so ka bashi ba ba wani abu yake so ka bashi ba a ka cika tafukansa da tafukanka nafsinka ta auri nafsin shi Mal- kalbinka ta auri kalbinsa akalinka ta auri akalinsa ruhin kai auri ruhinsa asirin kai auri asirinsa shine mutakkar shi wannan hidima a hana nafsahu li khidmatir rijali bi kayyana la min hadidihi misali dhullul muhibb fi qalbi al-qurb izzun azizun inda ahli al-hubb ata buyut al-qurb min abwabiha wa futihat lahu idhan bi asrariha tuba lahu bushra lahu istafada ونال خير قربة فسادا suka ce shi hadimi zatansa kyakkyawan zato ne kuma ainihin shaida tana nuna cewa shi rabautacce ne domin ko ya shiryar da kansa ga hidiman mazajen Allah domin ya samu daga wurin masoyinsa saduwa da Allah kaskancin da masoyi ke nema ko yake nunawa a cikin neman kusancin Allah to buwaya shi ne girma a wurin ma'abota soyayya domin ko ya zo wa Allah ta ƙofa ya zo wa ɗakuna ko kuma ya zo wa gidaje ta ƙofofinsu dama Allah ya faɗi wa atlubu ta min abwajiha to sai aka buɗe masa baki dai aka nuna masa asraran wannan gidaje to farin ciki ya tabbata gare shi domin ko ya samu duk abin da yake nema ya samu mabibitu kusanci kuma ya zama shugaban jama'a wannan shi ne abin da ake nema kowa ya zama ka zama hadi ba ka zama shugaba ba domin annabi yana bane cewa a a sayyidul qawmi hadimuhum shugaban jama'a shine hadimuhum
ya kai ga sun didi ya biyayyar shugaba wa kun yi tsaho ya rasulullah ka zama katanga ka zama dafa'in wannan hadimi amma ya kafu daga duk abin da yake tsoro wa kun lahu ka zama mai taimakon sa kuma ka zama nashi fa hal wazarun shin wai akwai wani mai taimako zulfa wanda ake iya samun sa a duniya ko a lahira ka Ahmad Sayyid kamar annabi ahmadu shugabana akwai shi babu shi alayhi salatu rabbi salatin ubangiji sai tabbata gare shi haka qadrihi gwargwadon kadarinsa ma al ali da halayensa wal ashabi da sahabbansa bal kai bari ma kulli ahmadi duk wanda ya bi addinin annabi ahmadu shi ma ya shiga ciki adil hubbi alƙalin soyayya shine Allah adaliya ya tara masoya ya yi hukunci ya yanke mini hukunci fa mubarriz yana mai nuna wa dukkan masoyan duniya baki daya bi anni
wai an taru gaban Allah tabaraka wa ta'ala baki ɗaya masoya kowa ya ce shi masoyi ne na Allah kowa yana da awar soyayya kowa yana nuna dan diwanin da yayi wannan ya zo da baitukan shi guda goma wannan ya zo da guda ashirin wannan ya zo da guda ɗari wannan ya zo da baituka dai ga sunan shi ke na aka taru kowa ana duba na shi sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yanke hukunci in ji shehu sai ya ce kadali ya kada da hukunci wa hawa mubarrizin yana mai zartar da hukunci bi annil mujalli Allah ya ce ya nuna ne su ni ne babba fi mahabbati Ahmadi a wurin kaunar Annabi Ahmad sai kowa ya ja ba wanda ya yadda ya zama babba wanda ya inkari ya zama wulakantacce shi ke Allah ne ya hukunta na ba wani ba saboda kan Allah ya faɗi abu kawai ko ka yarda ko ka in ka yarda ka karabau in baka yarda baka wulakanta saboda ka Allah ya bayyana cewa ni ne babba a wurin kaunar Annabi Ahmad
bi zalika to dan haka aqdi nake biya
kada azamul amlaki bukace-bukacen manyan sarakuna ma'abota mulkin duniya bil wujudi a cikin halitta bi aslihi baki ɗayan duniya ni ke biyan bukatar sarakuna kai ga mafannadi wannan zancen babu kare ba ciki babu karya domin tafkata ba ta karewa ni ba ni da tafkatawa ta kaina a cikin tafka Allah nake bi ba tafka Allah ko ba ta kare to da kashi sa ga sarakuna da musulmai da wanda ba musulmai ba sai ga sun tafi nuhuni musulmi yanzu kirista yanzu wane ne yanzu ba ma guje ma dai yanzu amma duk wanda yanzu shi ya nuna mai addini mai nuna masa musulunci shine addini in ya yi da kun da ta ba a nuna masa dai a yi masa abin da za a yi masa
فللت شابات بنا إدراك وفرقت جل لله لأشهد أزواج أبادي بربنا رسول الله إلى محمد العالمين المجد حبيبك خليل تام مالا وسورة واسما وذاكا خير أمرت بي تكامل في الأرض كيفا ومشادا محمد
fadatu Wannan shi Ibrahim radiyallahu anhu yace na kakkarya shafatal mutadina ainihin itatuwan masu taurin hanci. Duk wani taurin kan mai taurin hanci, duk wata kijiyar da take fitowa daga zuciyarsa take suka, shi yace na kakkarya wannan kaihu.
wa talama Shi yace ba tun yau ba na daɗe wa bidwa zahana ina wata kwakwalwar halitta لإدراك مقصد domin su riski wato manufata na dade ina wata kwakwalwa domin su gane manufata وفرقت الزمان na tarwata taro إلا بادل taron na bata جامعا na tattaro لأشتات أشواق mabambantan kaunace kaunace بقلب a wata zuciya kwaya daya مؤبدي a babbautarwa ko a babborarwa بحب رسول الله kamar an ce shi to da wani irin karfi ka samu kai irin wannan aikin ka tarwata taron shedan da nafsu da hawa da duniya sannan ka tattaro ainihin ashwaku ba shi ne kuma ka tara cikin zuciyar almajiranka kowa ya samu wannan ya aka yi kayaka sai ce bi hubba rasulullahi da soyayyar annabi ne ne haka آه ƙarfin Allah محمد abin yabo sama da ƙasa حبيب إله العالمين masoyin ubangijin talikai الممجد abin girmamawa حبيب manzo Allah masoyi ne خليل shine khalilur rahmani shine habibullahi shine khalilur rahmani wannan khalilur rahman da kaji ana kiran annabi ibrahim aro aka bashi تم معنى annabi ya cika a ma'ana وصورة annabi ya cika a sura ووصفا annabi ya cika a zuba وذاتا annabi ya cika a zati malam billahi allazi kadu ta shi kurum tali ya da ma ya bani ya ce ya fi madahan ta su wasu fatu kai ko ba a rubuta diwani ba ba a rubuta alburda ba a rubuta hamziya ba a rubuta shiriniya ba qur'ani bai sadu da kai ba annabi ya zo wuce ka dube shi kurum ka san ya cika ko ba ta bayani ba ka gan shi kurum ka san ya cika sallallahu alaihi wasallam
خير معوى annabi shine mafificin makoma shine aljannan masana Allah kowa da irin aljannarsa amma aljannan mutanen Allah Muhammadu Rasulullahi ita ce mafificin aljanna kowa da irin aljanna da yake sha'awar ya shiga amma mutanen Allah cikin annabi suke so su shiga domin ba aljanna da ta kai ta daɗi ومرصدي kuma annabi shine manufa ba wata manufa da nake da ita sai annabi shi nake nufi a wurin ibadun mu shi nake nufi a komai nan so nake kuma in mun mutu mu haɗu da shi الحسن kyau ba shi da تكامل فيه ya cika kaf a cikin annabi muhammadu كيفا ومشهد kuma zahiri da badini shine alhusnu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alhusnu فليس قطع المصطفى sai wuce kai babu kamar dahal mustafa عند مشهدي idan aka tashi alkiyama ka dubi mala'iku ka dubi rawahanin ka dubi aljanu ka dubi mutane ka dubi aljanna ka dubi wuta ka dubi kowa ka dubi komai sai ce wallahi za ka ga babu kama annabi Muhammadu
ربنا ubangijinmu وأثنى عليه shi kai shi ba mu mutane ba shi ma sai da fayyai ba annabi ba dan karka dauka mu mutane ne kawai muke fagamniya Allah ma sai da yayya shi da kai wa asna alai ya yabo ga annabi بكلامه da maganganunsa ya faɗi wa inna ka lala khuluqin azim la amruka innahum la fi sakratin ya'mahu Allah duk ayoyin maganganu da ban sha'anin annabi saboda ka ba mu kaɗan nake yau فأعيا بليغ sai ya ce baligun mutum mai tsananin balaga fa a ya ya gajiya نعم دونه يد مسند yadda musulmi hannun ma'abocin rubuta dangane in ce wannan wane ne dan wane dan wane ne kaza ne kaza dunahu ya yi dora doro da garkar ma'anin hakikatu muhammadin wane shi duk inda kai da wani rubuce rubuce na kai kasan tarihi kana in aka haɗa ka da annabi muhammadu wallahi bi da kana tsinta tsinta kawai ha zare mal annabi baya rubutuwa haka kamar yadda ka san baya rubutuwa haka kuma baya karantuwa duk wanda ya ce wai zai gane annabi Muhammadu a takarda wallahi yana yana hauka ne yana yaudara kanshi in ma mutum yana da haske ne to ya gane shi a Qur'ani amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ganuwa a rubuce kai dai dan uwa ita soyayya kana salatul fatiha to a hankali a hankali Allah ya sanar da kai abin da zai sanar da kai game da sha'anin Allah to da abin da zai rubutu din ba a rubuta shi abin da zai faɗi din kuma shi ko ba a faɗin shi in kuma an faɗe shi ko nan ko baya iya ji to ya ba a iya ji to ذاته yake zatin annabi وصفاته to da sufofin annabi ويكفيه مدى sun ishi annabi yabo zatinsa kurin da subofinsa kurin sun ishe shi yabo sai sa sai na umaru ke cewa ya rasulullah da sai ka samu mutum irin ka ne za ka yi abota da shi da ba ka yi abota da kowa ba a duniya da sai ka samu mutum irin ka ne za ka yi surkunta da shi da ba ka yi kowa ba ba wanda ya isa annabi a wuri fiye shi to ba ma annabi ba sai da ba da mutum zahra alaihi salam tana cewa da Allah bai halitta sayyidina Ali ba duk duniya ba wanda ya sai aure wa isa to haka ya abin yake ba wadaka mun gode Allah Muhammadu to yace abin yabo sama da kasa Ilul Hamdi aiki ne na yabo min Hamdi Ahmad daga yabo ga Ahmadu subhanallahi shi Muhammadu fi'ili ne na yabo daga yabo shi yasa kake gani in mutum ya azkaru tarbiyyah ake ba shi sanin Fatiha ya je ya karanta ya fitar da ismi a ciki to idan ya fitar da ismi zai gane Muhammadu fi'ilul hamd min hamdi ahmadi in ba haka ba da wani za wa yanzu kaje wani surutu kawai mara ma'ana eh ta kaje wani wa wai wai wai Muhammadu aiki ne wai ne to ya ban me kai ne baka gane ya babba ai ka kirga alhamdu din ka gani tiklul alhamdu alhamdu ga alifun ga lamun ga ha'un ga yimun ga dalin ba biyar ba to tauhidi sallah azumi zakka hajji to lillahi
ala salatin to mafi daukakar salatin Allah alaihi sai tabbata ga annabi wa ali sirri wa ahli sirri kuma wa ahli sirri da ma'abota gaskiya sune ahlul baiti kaza man barawo shauku wato wannan fasalatin ɗan uwa ya kamata mu san fasa shi kaɗan ba da yawa ba kaga can baya mun gaya maka Muhammad bin Ibn Hamdi min Hamdi Ahmadi to nan kuma cewa ala sala- ala salati ya tabbata bisa annabi da alif sirri alif sirri hadartul wilaya tatmiya ta shehu tijjani ake magana salatin ya tabbata cikin haqa'iqus salat ya tabbata cikin halarar nubuwa ya sauka halarar wilaya sannan ka za min barawun shauku halarar abdul zati ke shi ne min barawun shauku wanda kauna ta girke shi na hawa muhammadi ta mai da shi muhammadu ka gane abdul zati dan uwana kai ne na fagamliya radiyallahu anhu to shi ne ma'anan wannan in aka lura haƙaƙiƙus salat can ya faɗa Muhammadu ibn Hamdi nan kuma ya ce wa ahli sirri can kuma ya ce kaza man barahu shau zai man barahu shau shine abdul zati to shine wannan kun gode Allah
Allah Allah sai ya ce ya Rasulallah قال اللهم علي يا غير المظفر المعرب قال الله وفي جائزة غير مالي يا غرب قال الله القول بالقلب وظاهرا قال الأخبار سواهم على نبي بيرهم قال الأخبار النور كونان منه تفجرا قل اللهم جميع الرزق والكل يلهم حميد المعبود والرسول والمولى قل الله وأنت العتيق المصطفى والمقرب Thank قل هل عظيم لغير كبير قل مهلبون قل هل عليه صلاة الله ثم سلامه قل الله صلاة بآيات للعارف بينهم قل الله عليه صلاة الله في كل أرض قل الله صلاة سلام من ربك وياه قل الله عليه صلاة الله ثم سلامه قل الله صلاة لنا في المصطفى جاب ويزيد قل الله عليه
alhamdulillah a yan uwa a dakata kai a muna matukar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala muna godiya maulan mu sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda shi ne ya fizge mu ya yi mana fizga mai karfi ya natsar da mu cikin soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kowa ya tafi kuma kowa yana nan kuma alhali kuma baya nan ya tafi To wannan ba wanda ya iya wannan sai shi Ibrahim kana nan amma ba ka nan shi ne sai yake gaya mana ke mu duba ayatan ta alqur'ani Allah yana cewa wa sanar jibal tahti jibal wa rabbuka yatamuhum marasahab zaka ga duwatsu suna nan jirge kamar suna suna nan zaune gam amma suna tafiya tafiyar da yake saurin ma tafiyar girgije to haka yake to alhamdulillah malam shi Allah ya saka da alkhairi wannan bakon da muka samu na garin zai ban samu ganin shi ba amma ya zo ya shafa mana to masha Allah muna maka marhaba da zuwa daga yola garin mota da jela ne wanda yake fiye yake fiya ba don shi ya ba duk muna cikin muna cikin me ake cewa abu nan a ba don shi Ibrahim ba duk muna cikin daji muna kiwon shanu muna muna cikin garke ne ko menene daji muna kiwon shanu ba don shi Ibrahim ba duk makewa makewa nake wa sami Allah ba ka da alkhairi muna son Allah ya kai mu rana ita yau kana nan ka zo da wuri ka fara kyasawa kafin malam ya fara ka Allah ya kai mu lafiya Allah ba ka da alkhairi Allah ya kuma ya kara mana soyayya Allah ya kara mana